عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gita Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم زعما شكرا لك على كم أشفاء بتعريف ابن مصطفى صلى الله عليه وسلم ولغير المقاطعين ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بثوبه من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار وعداوة من أعداهم وبغض من أبغضهم وسبهم فمن أحب شيئا أحب من يحبه آه ومنها أنا كتشكين سوير من الله صلى الله عليه وسلم كنا محبة النبي كنا يعني كتشكين سوير من الله صلى الله عليه وسلم محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم شيء النبي yana son wanda yake son sa mana wanda yake son manzo Allah sallama manzo Allah shi ma zai so shi wa man huwa bi sawbihi da duk wanda yake rataye da manzo Allah sallama min ali baitihi mutanen gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam da jikokinsa da sauransu wa sahabati da sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muhajirin wal ansari mutanen makka da na madina muhajirai da ansaru duka duk mana in kana son su to Allah annabi zai soka wa adawatu man adahum da gaba da wanda yake gaba da su duk wanda yake gaba da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba da shi wa bungulu man amgadahum da kin wanda yake kin su duk wanda yake kin sahabbai ko alul baiti da duk da abin da ya dace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zai kishi wa sabbahum da wanda ya zage su wanda ya zage su kuma ya zage annabi fa man habba shay'an habba man yuhibbu duk wanda yake son abu to zai so wanda kuma mana wanda yake son abu a habba zai so man yuhibbu wanda wanda in kana son mutum to zaka so wanda mutumin yake so wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hasan wa husaini اللهم إني أحبهما فأحبهما ما زال صلى الله عليه وسلم يا فدا game da sayyidina Hassan da Husaini jikokin sa yace ya ubangiji ina son Hassan da Husaini ka so su wa fi riwayatin fil Hasan ya wata riwaya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da sayyidina Hassan Allahumma inni uhibbuhu fa ahibba man yuhibbuhu ya ubangiji ina son Hassan saboda haka kai Allah ka so wanda yake son Hassan wa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabbahuma faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabba Allah ومن أمغره ما فقد أمغرني ومن أمغرني فقد أمغر الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yake son Hassan da Husaini to ya so ni wanda ya so ni kuma lalle ya so Allah wanda yake kin su kuma ya ki ni wanda ya ki ni kuma ya ki Allah wa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ya ce Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum gharadan badi wa man ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum wa man amgarahum fa bi bughdi amgarahum wa man azahum faqad azani wa man azani faqad azallaha wa man azallaha yusqa yakhuzahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Allah ku ji tsoron Allah game da sahabbaina kar ku rike su abin bukata a bayana ma'ana kawai kowa da abin da yake dauka yake bukata da shi wanda baya bukata da shi baya son sa kamar yadda wasu suke yi kenan wanda mutum wanda suke so kawai shine za su yaba wanda ba sa so kuma su zaga ba wannan wannan ba kyau wanda yake son sahabbai in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda so na yake son su wanda yake kin sahabbai saboda kina yake kin su wanda ya cutar da sahabbai ya cutar da ni inji annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya cutar da ni kuma ya cutar da Allah wanda ya cutar da Allah kuma lalle yanzu yana da sauri Allah zai kama shi ma'ana Allah zai kama shi da sauri shi a saurin kamawan Allah Allah zai iya barin sa ya rayu amma ya mutu ya sani fa zai haru da cikin Allah wa qala fi fadima radiyallahu anha annaha bid'atun minni yumdibuni ma an dabaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara game da nana Fatima Allah kara mata yarda annabi yace ita tsoka ce daga gare ni abinda zai kusatar da ita to yana kusatar da ni mana abin duk wanda ya bata mata to ya bata mini wa qala li Aisha fi Usama ibn Zaid ahibbihi fa inni uhibbuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada nana Aisha game da Usama ibn Zaid manzo Allah ya ce mata kiso shi kiso kiso Usama saboda ni ma ina son Usama ma'ana tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son Usama yake gaya wa iyalin sa na Aisha ita ma ta so Usama din wa qala manzala sallama ya ce ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bumuduhum manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce alamar imani sun mutanen madina mataimaka manzala sallallahu alaihi wasallam alamar munafurci shine kin su duk wanda baya son mutanen madina wanda suka karbi annabi sallallahu alaihi wasallam to munafiki ne ba musulmi bane wa fi hadisi ibn umar hadisi abdullahi ibn umar manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba al-araba fa bi hubbi ahabbahum wa man amgadahum fa bi bumli amgadahum وبالحقيقة من أحب شيئا أحب كل شيء يحبه نعم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda yake son larabawa saboda sona yake son su wanda yake kin larabawa saboda kina yake kin su shine fa bil haqiqati man ahabba shay'an ahabba kullu shay'in yuhibbuhu a haqiqa dai lamari duk wanda yake son abu to zai so dukkan wani abu kullu ahabba kullu shay'in yuhibbuhu zai so duk abinda wannan abin yake so mana in kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda manzo Allah yake so kai ma zaka so shi wa hadhihi siratu salafi hatta fil mubahati wa shahawatin nafsi wannan shine al'ada ta bayin Allah magabata haka suka rike har ma abubuwan da Allah ya halatta na ci da sha da sauransu da sutura to suna duba wace irin sutura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so irin ta suke sawa wani irin abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so irin sa suke ci wani irin abin sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so irin sa suke sha haka ma shahawatun nafsi ma har ma aure mutum su bakiyar salafu salifu ma'ana managartan bayin Allah wanda suka gabata su suna aure ma ba don sha'awa ba don sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana da mata to shi ma zai mutum shi ma zai aure saboda ya zama ya kwaikwayi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qarqala anas hina ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam yatasabbau dubba min hawa layl qas'ati wa ma ziltu uhibbu dubba min yawma idhin Anas ibn Malik Allah ya kara masa yarda da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bibiyan kabewa ana cin abinci to akwai kabewa a cikin manzo Allah yana bin bibiyan ƴaƴan kabewa yana cin ta yana ci har ma ma'ana har ƙarshen akwati ma'ana har ƙarshen inda aka zuba abincin to ko a gaban wani hango kabewa zai zai dauko sai ce daga wannan lokacin sai na kasance ni ma ina son cin kabewa ko da yaushe daga wannan ranar wa hadha al-hasan ibn ali wa abdullah ibn abbas وابن جعفر أتوا سلمى وسألوها أن تصنع لهم دعاما مما كان يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يلبسني على السبتية ويسبق بالسفرة إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نحو ذلك آه حسن بن علي حسن سيدنا علي da Abdullahi bin Abbas da da Ibn Ja'far sun zo wajen Salma suka tambaye ta tayi musu abinci wanda yake kayatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abincin da Annabi ya fi so tayi musu tayi musu irin wannan abinci shi suke so su ci suka tambaye ta ta yi musu wannan abincin abdullahi bin umar shi kuma ya kasance yana sa takalmi wato asibtiyata na banu saftin wato wani takalmi ne wanda aka wanda yake da igiyoyi takalmi mai igiya to yana sa irin wannan takalmi kuma yana rini da abu yellow yawanci mana yelon launi shi ya fito in zai rina kayansa yace saboda ya ga manzo Allah sallama yana sa irin wannan takalma kuma yana rina kayansa da irin wannan rini shi ma daga nan irin sai ke sawa shi Abdullah bin Umar ma'ana da suna kwaikwayo manzo Allah sallama har wajen tufa har wajen abinci da sauransu wa min ha bunru man amgada Allah wa rasulahu yana daga cikin alamar son mutum yana son Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ki duk abinda zai fusatar da Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda zai fusatar da Allah da annabinsa to mutum shi ma ya ki shi wa mu'adatu man adahu da duk wanda ya gaba sai annabi to mutum shi ma ya gaba da shi wa mujanabatu man khalafa sunnatahu mutum ya nisaci duk wanda yake saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam waqta da fi dinihi duk wanda ya kawo bid'a cikin addinin sa to ka nisace shi wasu qaluhu kullu amri yukhalifu shari'atahu haka kuma ganin nauyin mutum ya ga nauyin duk lamarin da ya saba shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam to ka dauke shi yayi maka nauyi ba za ka iya yin sa ba to shi ma yana daga cikin alamar son Annabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ubangiji ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ubangiji tabaraka ta'ala ya ce ba za ka samu mutane ba za ka samu mutane yu'minuna billahi wal yawmil akhir wanda suke imani da Allah da ranar tashin kiyama ka same su kuma yiwa duna man haddallahi wa rasulahu suna soyayya da maƙiyin Allah wato maƙiyin Allah maƙiyin manzo Allah sallama to ba za ka taɓa samun mumini yana soyayya da maƙiyin Allah da annabi ba wa haula asabu sallallahu alaihi wasallama barkatalu ahibba'ahum wa qatalu aba'ahum wa abna'ahum fi mardatihi ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kashe maka sun kashe maka a gurin yaki tunda suka ji musulunta kuma sun yi yaki da iyayensu ma sun yi yaki da ƴaƴansu ma a cikin neman yardan Allah yardan manzala su yarda da manzala yardan manzala ita ce yardan Allah wa qala lahu abdullah ibn abdullah ibn ubayy law shi ta la ta tuka bi rasihi yani abahu abdullah dan abdullah ibn ubayy abdullah ibn ubayy shine shugaban munafikai dan sa kuma sunansa shi ma abdullah to shi dan yake ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi in kana so sai in kawo maka lausi ta la ta tuka bi rasihi in kana so zan ce in yanko kan uban lawa in kawo maka shi mana zan je in kace shi in kawo kansa tunda in dai har ya tabbata munafiki ne in je in kace shi in kawo shi ya fi wa min ha yuhibbu alqur'ana allazi ata bihi sallallahu alaihi wasallam wa hada bihi wa tada wa takhallaqa bihi yana daga cikin alamar son annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ya so qur'ani wanda annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama ko manzo Allah sallama ya shiryar da qur'ani ya ya ya shirya da qur'ani ya shiryar da qur'ani sallallahu alaihi wasallama har ma shi ya ɗabi'antu ma da Qur'ani hatta qalat Aisha to har rana Aisha Allah kara mata yadda ta ce kana khulquhul Qur'ana halayen manzo Allah sallallahu in kana so ka san halinsa ka dauki Qur'ani duk halin Qur'ani shine halin Annabi wa hubbuhul Qur'an tilawatuhu son Qur'ani kuma wa hubbuhu lil Qur'ani son mutum ga Qur'ani shi kuma karanta Qur'ani in kana karanta Qur'ani to kai masoyin Qur'ani ne wanda ba son Qur'ani ba zai karanta ba wal amalu bi ba kuma karantawa haka kawai ba mutum ya karanta kuma ya aiki da Qur'ani wa tafahumuhu da kuma fahimtar Qur'ani wa yuhibbu sunnatahu kuma mutum ya so sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnar Qur'ani wa yaqifu inda hududiha ya tsaya inda Qur'ani ya iyakance ya iyakance mana iyakokin dokokin Qur'ani mutum ya bi su abinda Qur'ani ya halatta mutum ya kokari ya bi ya halatta ya bi shi abinda Qur'ani ya haramta mutum ya kokari ya guje shi qala salim ibn abdullah salim ibn abdullah yace alamatu hubbillahi hubbul qur'ani وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم يشي علامة سم الله سم القرآن علامة سم قرآن كما سم النبي صلى الله عليه وسلم إن كان سم قرآن تو to lalle kana son annabi in kana son annabi kuma sai alama kana son Allah kenan wa alamatu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam hubbu sunnati wa alamatu hubbi sunnati hubbu al-akhirati wa alamatu hubbi al-akhirati bungrud dunya wa alamatu bungrud dunya ألا يدخر منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة yace alamar son Allah shine son Qur'ani alamar son Qur'ani son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kana son Qur'ani alamar son annabi sallallahu alaihi wasallam son sunnarsa alamar son sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam son lahira alamar son lahira shi kuma din duniya duk makiyin duniya sai ke son lahira masoyin duniya ba sai son lahira ba alamar din duniya shine kada mutum ya ajiye komai a duniya duk abin da ya samu ya yi amfani da shi sai dai guzuri wanda zai riskar da shi zuwa ga lahira guzurin da zai amfani da shi a duniya da kuma guzurin da zai dauka ya kai lahira mana in ka samu ka dinga turawa ana ajiye maka in ka je lahira wanda zaka tarar to shine ba ka san duniya kenan to wa qala ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud yace la yasalu ahadun an nafsihi illa alqur'ana yace mutum ɗaya kada kowa kada ya tambayi kansa komai ya tambaye shi qur'ani mana za ka tambayi kanka ka tambayi kanka qur'ani fa in kana yuhibbu alqur'ana fa huwa yuhibbu Allah wa rasulahu idan mutum ya kasance yana son qur'ani to ya sani yana son Allah yana son manzo sallallahu idan kuma yaji ba son qur'ani a ransa to ya sani fa magiyin Allah da annabi ne wa min alamati hubbihi lin nabiy sallallahu alaihi wasallama شفقته على أمته ونصره لهم وسعيه في مصالحهم ورفع المدار عنهم yana daga cikin alamar son manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama son mutum ga annabi mutum ya zama masoyin annabi alamar soyayyar mutum ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ka tausaya wa al'ummar annabi duk al'ummar manzo Allah sallama ka sa tausayi a tsakaninka da ita sannan kuma ka yi wa al'ummar annabi nasiha sannan kuma ka aikata duk abin da zai zama maslaha a gare su sannan kuma duk abin da zai cutar da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauke shi daga kanka karka yadda ka yi kama kana sallallahu alaihi wasallam bil mu'minin raufar rahima kuma yadda annabi ya zama mai mai mai mai tausayi ne ko mai jinkayi ne ga mu'mini to kai ma ka zama haka shine alamar mutum yana son annabi wa min alamati tamami mahabbatihi zuhud mudda'iha fi dunya wa itharuhu al-faqr wa tisafu bihi yana daga cikin alamar cikan soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutum ya guji masu da'awar son annabi a cikin duniya mutum yana nan yana yana nan yana son duniya amma kuma yana cewa masoyin annabi ne to ka guji irin wannan gudunsa in ka guji masoyin duniya ka zama masoyin to ka zama cikakken masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka zabi wato ribuwa da kowa saboda ka zama na annabi ka rabu da komai saboda ka zama na Allah wata safu bihi ka sifaitu da fagru ma'anan fagru ka rabu da komai ka kama Allah ka rabu da komai ka kama manzo Allah sallama wa gar qala sallallahu alaihi wasallam li abi sa'id al-khudri manzo Allah ya ga Abu Sa'id al-Khudri sahabin sannan yace innal faqra ila man yuhibbuni minkum asra'u min as-sayl min ala al-wadi aw al-jabal ila asfalihi yace wato talauci mana eh talauci ga wanda yake so na a cikin ku to yafi yafi gaggawa mana masoyina a cikin ku to lalle ba zai zabi duniya ba zai zabi rashin duniya akan akan akan duniya wato yafi gaggawa zuwa gare shi akan ruwan da yake gangarowa daga sama daga kan kwari yana shiga yana yin ƙasa ko kuma daga kan dutse wanda zuwa karkashin dutse inda saurin gangarowar ruwa zuwa karkashin dutse to masoyi na shi kuma haka Allah yake masa da rabuwa da duniya ba zai samu haɗuwa da duniya ba wato rabuwarsa da duniya da abinda da abinda duniya take ciki to ya fi son ya rabu da duniya saboda ya same ni kuma soyayyar tasa da rabuwa da duniya akai ya same ni ya fi sauri akan gangarowar ruwa daga ruwa daga sama ma'ana daga kan dutse ruwa yadda yake sauka surrin nan ya sauka ƙasa to masoyi na ya rabu da duniya ya fi masa sauri akan wannan ruwa wa fi hadisi abdullah ibn mughaffal qala rajul lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inni uhibbuka wa qala unzur ma taqulu wa qala wallahi inni uhibbuka thalatha marratin qala in kunta tuhibbuna tuhibbuni fa'ida al-faqri tijfafan wa qala sallallahu alaihi wasallam hadisi abdullah ibn mughaffal yace wani mutum ne ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina son ka annabi yace ka duba fa abin da ka fara yace wallahi ina son ka ya rasulullah yace ka duba sai har sau uku suka yi haka mutum yace wallahi ina son ka har ya kai sau uku sai annabi yace to ka shiryawa in ka kasance kana so na to ka shiryawa talauci ma'ana ka shiryawa rabuwa da komai saboda ni kuma ka shirya rabuwa da komai nan to shine mafi sauri a gare ka ثم ذكر سنة أنبتنا وحديث أبي سعيد إلوان حديث أبو سعيد بمعناه سوى وندا وندا yake sona rabuwa da duniya da komai ya fi sauri a gare shi akan gangarowar ruwa daga daga saman dutse wannan shine fasali na alamar soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ma'anar soyayya fasalun fi ma'anar mahabbati lin nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatiha fasalin nan zai koyar da zai karantar da ma'anar soyayya ga annabi waye ne masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma menene haƙiƙar soyayyar ma menene ma'anar soyayya menene kuma haƙiƙarta sallallahu alaihi nasu fi tafsir mahabbatillahi wa mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun ƙara wa juna sani mana malamai da jagorori a cikin fassara soyayyar Allah da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kasrat ibaratuhum fi zalika sun yi fassarori iri iri a cikin fassara menene soyayyar Allah da soyayyar Annabi walaysa tarji'u bil hadiyati ila khilaf maqalin walakin ha islafu ahwali amma dukkan su ba wai sun saba wajen magana wannan yace kaza ne son Annabi wannan yace kaza ne son Annabi a hali ne yake bambanta halin masoyin Annabi halaye ne daban-daban amma magana kan duk sun yi ittifaqi soyayyar Annabi abu ɗaya ne amma dai halaye wani hali ne kowa da irin halin da yake shiga a cikin soyayyarsa ga annabi shine aka samu sabani to shine islafu ahwalin fa qala sufyanu shi sufyanu yace al mahabbatu ittiba'u rasul sallallahu alaihi wasallam ka annahu iltafata ila qawlihi ta'ala shi sufyanu yace soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam shine bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi shi sau da kafa shi ya waiwaya ne kamar ya waiwaya zuwa ga fadin Allah da yake kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa shine soyayyar annabi al'ayatu zuwa ƙarshen aya fata biyu ne yukumullah wa qala ba'du wasu wani kuma yace mahabbatu rasul i'tiqadu nusratihi wa zabbu an sunnatihi wal inqiyadu laha wa haibatu mukhalafatihi wani kuma yace son annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum ya kudurta zai taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane hali zai taimaki addinin sa zai taimaki komai na manzo Allah sallama sannan zaka kare wa sunnar annabi sallallahu duk inda kaga ana kokarin za a taba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi kuma zaka yi kokari ka kare sunnar da kuma zaka jawo kuma zuwa ga sunna duk yanda abu yayi maka tsanani ko duk yanda ranka taƙi abu in dai sunnar annabi ne zaka yi kokari ka dawo da ran saboda ta bi wannan sunnar kuma zaka ji tsoron saba wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam komin ganganta zaka guje shi ba ka san san duk yanda ranka yake so shi kuma haka ya fassara soyayya wa qala ba'du wani kuma abin da yake da ce al muhabbatu dawamu zikril mahbubi shi kuma yace in kana son annabi zaka dawwama ambaton sa kamar masoyin Allah zai dawwama zikirin Allah to masoyin annabi kuma zai dawwama yi wa annabi salati saboda dole zai ta ambata annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya dinga jin sunan Muhammadu Muhammadu di wa qala akhar wani kuma yace isarul mahbubi ka fifita masoyin akan komai shine soyayyar annabi sallallahu wa qala ba'du wasu ko suka ce al mahabbatu ashawbu ila al mahbubi ma'ana soyayya shine begantuwa zuwa ga abin da mutum yake so wa qala ba'du wasu ko suka ce al mahabbatu muwada'atul qalbi li muradi rabbi yuhibbu ma ahabba wa yakrahu ma kariha ma'ana soyayya Allah da annabi shine mutum ya dora zuciyarsa ga muradin Allah abinda Allah yake so mutum ya so duk abin da Allah yake so ko da bai masa ba ya ƙi duk abin da Allah yake ƙi ko da bai masa ba ko da yana son abin wannan shine soyayya waje wasu kwaka suka fassara wa qala akhar wani kuma yace al mahabbatu mailul qalbi ila muwafiqin lahu wa to shine yace wani kuma yace soyayyar Allah karkatar da zuciya zuwa ga dacewa da abin so mana ma'anar soyayya shine mutum ya karkatar da zuciyarsa zuwa ga dacewa da abin da yake so wa aktharul ibarat al mutaqaddimati isharatu ila samaratil mahabbati dun haqiqatiha yace amma wasu yawan fasarori wanda suka gabata nan yawancin su nuni ne zuwa ga samun abin da ake samu a cikin soyayya ba haqiqatin soyayyar bane a in kai wannan to za ka kai ga muradin abin da masoyi yake samu amma ba ita ce haqiqa soyayya ba menene haqiqa soyayya وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان وتكون موافقته له إما لاستلزامه بإدراكه كحب الصور الجميلة والأصوات الحسنة والألماس الأشبة اللذة وأشباهها مما كل رب سليم مائل إليها لموافقتها له يشي حقيقة صحية كركتا زوا قداشي ومتم قداشي ومتم duk abin da kai ya zama ya dace da wanda kake so kuma dacewa ta zama in ma listin zazihi bi idrakihi kawai da ka riskin abin da kake so din sai ka ji daɗi to wannan shine soyayya shine kaman son son surori masu kyau mutum yana son abubuwa masu kyau ko kuma murya mai daɗi ko kuma abinci mai kyau mai daɗi ko abin sha mai daɗi da makamantansu dai wanda ɗabi'a ɗabi'ar ɗan adam in lafiyayya ne lafiyayya ne shi ne yana karkata zuwa ga wayannan saboda yana dacewa da suna dacewa ga mutum yawanci mutum za ka same shi yana so ya ga abu kyakkyawa mai kyau a ido yana so kuma ya ji murya mai daɗi yana so ya ci abinci mai kyau mai daɗi yana so ya sha abin sha mai daɗi da sauransu dai qawlu istizazihi bi idrakihi biha sati aglihi wa qalbihi ko kuma mutum yana jin daɗi mutum yana jin daɗi da riskansa da hankalinsa mana hankalinsa yana motsawa ya ji daɗi da samun abin da mutum yake faɗi wa kalbihi zuciyarsa kuma tana jin daɗi in ta samu abin da take nema waɗannan duka ma'ani badinatan sharifatan su kuma ma'anoni ne boyayyu su ne kuma maɗaukaka mana jin daɗi in ka samu abu ka ji daɗi hankalinka ya kwanta kuma in ka samu abin sai hankalinka ne zai dawo kan abin da zuciyarka kaga wancan na jiki ne wannan kuma hankali da zuciya to waɗannan su ne ma'anoni ɓoyayyu kuma su ne maɗaukaka ka hubbi salihin ka wani mutum ya so bayan Allah in aka maka wani mutumin kirki bawan Allah waliyi sai ka ji daɗi ka ji kana son mutumin bal ulama da sun malamai wa ahlil ma'rufi da mutanen ayyuka masu kyau kaji kana son su wal ma'asuri anhum siyarul jamilatu duk abin da aka rawaita wajen su halaye masu daɗi masu kyau din nan sai kaji kana son wannan hali wal af'alul hasanatu ayyukan da suka aikata masu kyau in ka gaya maka sai kaji daɗi to wannan shi kuma shine ita ce soyayya ta gaske fa inna amal insani ma'ilun ila shamafi bi amsali haula'i hatta yazunga ta'assuba bi qaumin li qaumin wa tashayyu'a min ummatin fi akharina ma yu'addi ila al-jala'i yace dabiyar dan adam yana karkata ne zuwa ga yarhu da misa da misalin irin waɗannan abubuwa su zo su mamaye zuciyarsa har ya dawo ma yana kishi wa wasu mutane a wajen wasu mana yana zaune wajen wasu mutane yana kishin wasu mutane wanda baya so a taba su saboda yana son su kuma har ma ya dawo yana rakiya daga wannan al'umma zuwa waccan al'umma yana rakiyar waɗannan mutanen da yake bukata abin da zai kai shi ila jarai al awdani wa hakil hurami wa tiramin nufusi har ya kai shi maka idan ya ga wajen da yake zaune babu irin wannan abin da ke nema sai ya tsaura sai ka ga abin da yake kansa ma zai iya keta komai saboda ya riski wannan abin da yake nema wa kiramin nufusi ko da zai rasa ransa kuma ya ransa ya yanke ya rasu akan samun wannan abin da ya sa gaba za ka ga zai iya to wannan shine haƙiƙar soyayya aw yakuna hubbuhu iyyahu limuwafaqati lahu min jihati insanihi ihsanihi lahu ko kuma mutum sonsa ga ga wani yana yana kaiwa yana kasancewa ya kai ga son mutum ga ga wani ya zama saboda yana dacewa da mutumin yana jin dadin mutumin saboda kyautatawa da mutumin ya yi masa akwai irin wannan wayin amihi alaihi ko kuma mutumin ya ni'imta wa mutum mutum ya ji yana son sa saboda ni'imar da ya yi masa faqad jubilat nufusu ala hubbi man ahsana ilaiha saboda an halitti rayuka akan sau wanda yake kyautata musu in mutum kana kyautata masa ka kyautata masa yau gobe haka jibi haka to ko maƙiyinka ne zai dawo masoyinka kai za ta karara laka haza idan ka gane tsakanin wancan na farko da wannan ma'ana ka gane soyayya ta jiki da soyayya ta zuciya da soyayya ta hankali ka gane abin da muka gaya maka nazarta hazihi al-asbaza kullaha fi haqqi sallallahu alaihi wasallam to idan ka gane sai ka dauko wancan soyayya ta jiki ka dauko soyayya ta hankali ka ɗauko soyayya ta zuciya soyayya uku ma'ana ta haƙiƙa da ta basariya da ta majazin duk soyayyar ka haɗa ta gaba da ka tattara ta sai kamar kamar da ita cikin annabi sallallahu alaihi wasallam da soyayya wacce ta farko yadda dan adam yake son cin abinci da shan ruwa da sa sutura mai kyau da da surori duk sai ka je ka auna kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga annabi ya cancanta fiye da komai a soci a wannan bangare idan ka dawo yanda bawan Allah yake jin ya ji labari wani mutumin kirki da halayensa da ayyukansa ya ji yana son sa shi ma sai ka dauka sai ka kai shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji kana son Annabi kamar yadda idan aka faɗa wa mutum halayen mutumin kirki yake jin yake son sa to kai ma sai ka zama haka sannan kuma idan mutum ya kyautata maka zaka ji daɗi to sai ka ko dauki wannan soyayyar sai ka miƙa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga ai Annabi ya fi kyautata maka kan kowa shikenan kaga duk soyayya gaba ɗayan da kashi ukun nan duk gaba ɗaya ka dangana ta ga annabi to kaga shikakken masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما املك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر يوم الدار الذي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين To masu sauraron mu a nan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin GitHub Nigeria Limited da dauki nauyin kawo muku. Sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe da ni jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba.
Alaihi salatu lahi thumma salamu thumma tansurqina ila dhikr wal hubbi